الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya dawo da mu wannan shekara mai albarka shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu, ko hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ko babu komai ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mana ta samuwan musulunci ga gurina ta samuwan musulunci da kuma kasantuwar mu cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ya ishe mu girma ya ishe mu daraja ya ishe mu martaba musamman a cikin irin wannan zamani na ƙarshe wanda zamanin kusantakar tashin alkiyama alhamdulillah kamar irin haka ne shekara biyu da suka gabata muka gabatar da karatun alkur'ani a wannan masallaci mai albarka wanda mun saba yi a shekarun da suka wuce wanda bara wasu dalilai masu dalilai da marasa dalilai suka hana a gabatar a masallaci muka koma gidajenmu muka ci gaba da addu'a da fatan Allah ya yaye su alhamdulillah gashi Allah ya yaye su ya kawo mu wannan shekara cewa yadda muka saba gudanarwa a cikin masallacin nan to gashi za mu gudanar za mu gabatar da haka wannan ba karamar ni'ima ba ce Allah muna maka godiya alhamdulillah ko babu komai yan uwanmu wa'inda muka gudanar da karatuttukan bara da su wasu daga cikinsu ba su samu damar dawowa ba bana saboda wasu uzurori ko kuma saboda amsa kiran ubangiji shine tafiya lahira wanda uzuri ya hana muna roƙon in damuwa ce Allah ya yaye musu wanda kuma suka koma ga Allah subhanahu wataala muna addu'a Allah ya ji kansu Allah ya jaddada musu rama alfarma annabi Muhammad haka nan ba za mu kushe da tuna irin mazajin da suka ba da gudunmawa tun daga kafo wannan tafsiri ba har ya zuwa yau wa ala rasihim limamin wannan masallaci Mala Abubakar Alaramma wanda yana daga cikin wanda ya karfafa karatun nan. Kuma bayan karfafa karatun ya zama cewa duk in za a gudanar da karatun kafin a zo a zauna shi ya zo ya zauna. A shekarun da suka wuce ya koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ci kanshi. Haka nan irin alaishi da dai sauran mutane daban-daban masu zuwa kuma akwai irin su malam Tijjani Alaramma na ibin imamin Juma'a da dai sauran jama'a wanda dukkansu an saba gudanar da karatuttukan nan da su amma kuma halin rai yayi halin shi sun koma zuwa ga Allah to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya jaddada musu rahama haka nan ba za mu kushe muna jaddada jajen mu da damuwan mu musamman ga ƴan komu wanda da su ake jin karatun nan wanda ƴan kwanuka kaɗan nan da suka wuce Allah ya jarabe su da ibtila'i na gobara aka yi asarar miliyoyin kuɗaɗe. To wannan ‘yan uwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu mafificin alkhairu, ya ba su ladan musiba kuma ya musanya musu da arzikin da ba su taɓa samu a duniya ba don alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Haka nan dukkan yan uwa muna taya kan mu murna da cewa yau gashi mun dawo a wannan shekara za mu sake ci gaba da karatun nan irin wanda muka yi a bara ya ishe mu girma ya ishe mu alfahari a ce kowa daga cikinmu ya bar kasuwancin shi wani ya bar ofishin shi wani ya bar ma'aikatar shi wani ya bar iyalan shi wani ya bar komai nashi ba don komai ba domin ya zo ya zauna ya ci safan Allah wannan ba karamin girma ba ne za ka muna muna ta ya kawo nan mu murna da cewa Allah ya kawo mu wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan watan ya kama yake yi ma sahabban shi shela yana jawo hankalinsa akan su dage su yi ayyukan alkhairi ko babu komai falalar da ake samu kadai a cikin wannan wata ya isa dukkan mai hankali ya aje komai ya kama hidima alqur'ani dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana Allah subhanahu wata'ala a cikin kowace awa ɗaya ta Ramadana Allah yana yanta mutum dubu ɗari daga shiga wuta. Duk awa, duk awa za a yanta mutum dubu ɗari. Idan ka lissafa abin da ake lissafawa za ga ana lissafa wajen mutum miliyan tamanin. Bayan wannan kuma ga ibadojin da idan mutum ya yi su ko falalar da zai samu ba ya kaɗan ba ce. Mazala Alayhi Salamu ya ce, idan mutum ya tasbihi guda ɗaya a cikin watan Ramadana, to ladan shi a wajen Allah za a ba shi ladan tasbihi dubu ne. In yi nafila raka'a biyu, a wajen Allah za a ba shi ladan nafila raka'a dubu biyu ne. Idan mutum ya yi sadaka, Allah zai ba shi ladan sadaka kamar ya yi sadaka ta mutum dubu ne. Hakanan idan mutum ya ciyar da mai azumi, Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada kamar yayi azumi da za Allah zai taimake ka a ce kullum ramalan din nan zaka samu wani mutum ka ciyar da shi abincin bude baki ko abincin sahur to idan ka je lahira a wajen Allah zaka iske azumin wata biyu ne a gun Allah da naka da na wanda ka ci da daka ga sadaka nan manzo Allah ya ce mana yin sadaka a cikin Ramadan Allah yana ninninka ta ne yana ninninkawa yana ninninkawa don me domin falala da abin da ke ciki bayan nan ga daren lailatul qadr wanda Allah ya ce mana khairun min alf shahr ya yi wata dubu daren lailatul qadr idan ka samu sallar isha'i ta daren lailatul qadr to Allah zai baka lada kaman ka shekara 82 da watanni kana sallar isha'i cikin jama'a balle a ce kayi kiyamul layl in raka'a goma kai a cikin dara to Allah zai baka ladan ka shekara 82 kana raka'a goma goma in sauka alqur'ani kai haka to balle kuma shi karatu alqur'ani a cikin wannan wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Aisha ta rawaita ta ce babu wani lokaci da manzo Allah ke tilawa qur'ani tare da Jibril kamar yanda yake a cikin Ramadan dan an ce idan malaika Jibril ya zo manzo Allah da daddare a cikin Ramadan to suna kawo karatu ne tun daga Iqra ita ce ayat da aka fara saukawa har ayat da ya zo mai da ita sai an yi tilawa an tilawa an tilawa sai an zo na sai ce manzo Allah to zan kowa kuma gobe ya dawo haka ake kai dan a nuna mana muhimmancin yin karatun Alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka dan haka zaka samu magabata Allah ya kara masa yadda kaman ina ne nake faɗa wannan magabata za ka samu idan ramalana ya kama suna aje dukkan wani aiki na nau'o'in ibada suna kama alkur'ani ne kawai kalli imamu malik za ka iya zuwa imamu malik na majalisi ka samu fiye da mutum ɗari biyar amma idan ramalan ya sai aji sai ce an yi hutun karatu aikin shi kaɗai shi ne karatun alkur'ani dare da rana irin imamu shafi'i yau ramadana ya kama imamu shafi kullum sai ya sauka sauka talatin yake sauka da rana ɗaya sauka da rana da daga sauka sittin ke abu hanifa sauka sittin yake haka nan za ka samu sahabbai tun daga sahabbai da tabi'ai za ka samu inda anafilar su kaɗai kullum anafila suna yin karatun alkur'ani izu ashirin a cikin nafila kawai banda wanda suke yi da kawai da haka wannan wata wata ne mai girma wata ne mai daraja wata ne maɗaukaki wanda ya kamata ‘yan uwa a yi ƙoƙari a zazzage damtse a cikin wannan wata domin a yi waso son rahama Allah. Allah ya kama zubar da rahama tun jiya da aka ga wata, yanzu haka zubar da ita yake, yanzu haka zubar da ita yake. To ya ka ‘yan uwa a yi ƙoƙari a mai da hankali. Shi yasa a wani hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce duk mutumin da watan Ramadana ya kama, har watan Ramadana ya fita, bai yi wani aiki na rahama wanda Allah zai mai gafara ba. Manzo Allah ce to in Allah ya kai shi wuta Allah ya kasan kasan kasan wuta da shi. Kamar dai ka ce Allah wadaran shi mutumin banza ne. To da ka ƴan uwa a yi ƙoƙari ga nau'o'in ibada. Tun daga yin sallah a cikin jam'i. Sallah cikin jam'i ko da a cikin watannin da suka wuce ba ka sallah a jam'i to ka yi ƙoƙari yanzu ka mai da hankali ya zama duk sallolin nan biyar kowace kana yin ta cikin jam'i bayan nan kuma kalli na filfili waɗanda ba ka yi dakarun yanzu. na sha faɗin cewa magabata sun ce ba za a rubuta ka cikin masoyan Allah ba har sai kullum kana yin ruku'u ga Allah na farilla da mustahabi kana yin ruku'u 66 na sha tafsirinsu ya zama cewa ka kula da raka'atanil fitr raka'a biyu bayan an yi raka'atanil fitr ka kula da salatu duha raka'a takwas in an zo za a yi sallar azhar kafin a yi sallar azhar kai nafila raka'a hudu kai sallar azhar hudu bayan azhar kai nafila raka'a hudu in an kira da asar kafin a yi la'asar kai nafila raka'a hudu kai la'asar raka'a hudu in an kira magariba kan ada da sallah kai nafila raka'a biyu kai na kai magariba raka'a uku in an gama kai nafila raka'a shida in an kira isha'i kafin ayi isha'i kai nafila raka'a uku kai isha'i raka'a hudu in an gama ta kai nafila raka'a uku in ka je gida kuma kai raka'a goma sha shida in ka hada wannan lissafin za ga abin da aka tara maka an tara maka raka'a 66 daidai wannan shine in ka buga adadin Allahu al-Sadi zaka shine 66 to ba za ka zama masoyin Allah ba sai kana yin wa'annan nafilin su kuma gabata sun wuce na Imam Shafi'i ba a cikin azumi ba kullun sai ya nafila raka'a 300 zai kwanta yayi bacci Rabi'atul Adawiyya babban waliyan nan wanda ita alfaharanta a wajen Allah ranar kiyama abinda take so annabi ya daga ta ce kun ga wannan mace a cikin al'umma ta kullum nafila raka'a dubu take ita ba wai akai ta aljanna ko akai ta wuta idan annabi ya mata wannan ya isa zaka ƴan uwa wannan wata ne watan albarka watan alkhairi watan da ake samun falalar ubangiji zaka ƴan uwa ina jawo hankali da wa'annan nasihohi ayi kokari ayi tsayuwa cikin dare ayi ibada kuma haka nan abin da ya shafi sadaka sai na Aisha Aro Shadi ta ce manzon Allah na yin sadaka fiye da yanda iska ke tafiya kalli iska ba amma manzon Allah sadakar da yake ta fi iska tafiya to kenan annabi alaihi salatu wassalam yana yin sadaka ta fita hankali to da ka mu ma mu yi kokari ya zama cewa kullum ka lizumta maka sai kai sadaka kuma sadaka ba ai kaɗan ba ba irin sadaka ayyuan nasu naira biyar naira goma a'a gwargwadon arzikinka in arzikinka ya kai kullum ka yi sadaka naira dubu ɗari ka rinka yin sadaka dubu ɗari don watan na sadaka sai na aisha allah ya ƙara mata yadda a cikin azumi wani almajiri ya mata bara sai ta ɗebo da bi ta bashi sai wani mutum shi ma ya leko ya ce allazi wahidin ya bara sai ta ce aje a kai mai shimfiɗa aka yi mai shimfiɗa ya zauna ta je ta ɗauko abinci a lallaɓe ta ce a kai mai aka kai mai ya ci ya ƙoshi kana da iyalai ce shi shi kaɗai ne ta ce to yi tafiyarka Allah ya da wancan mai dabi nan da wannan sadakar ta yi daidai ta ce manzon Allah ya ce mu aje mutane ne a bisa gwagwadon matsayin to ba lokacin da ya kamata a mutunta almajirai a kula da haƙƙin almajirai a ba su sadaka irin wannan lokacin kuma almajiran ba sai masu ƙoƙo Allah zai wahidin ba a yanzu wani nan ya sha shadda ya ciki da wando da aiki amma an kala ba aljihun shi ba koko wani almajirin ko watakila ma an da za ka caji sai ka samu kai da za ka bashi sadaka ya fi ka kuɗi da haka ai kokari ai sadaka a taimaki ɗan uwa ayi abubuwan alkhairi wannan shine abin da zamu ci fa'ida wannan wata na Ramadan na faɗa shekaran ce ne nake cewa kada mutum ya gaza kullun ya sai da binan naira 20 ya ba masu kuɗi baki kazan ko duk Najeriya ba mutumin da naira 20 ta karbe shi ko akwai naira 20 babu to da ka kullum duk in baka so kai garin ka siyan dabinin 20 inda ga za a yi buɗe baki ka kwance in guda uku ne malam gashi gashi gashi gashi wannan Allah zai baka lada kaman kai azumi uku da fata Allah subhanahu wataala yayi mana muwafaka yanda zamu so makaratun nan lafiya to muna roƙon Allah ya ƙara mana lafiya a cikin gudanar da shi mu fara shi lafiya mu gama shi lafiya yayi mana taimako da ilmin ladinni daga wajen shi ya ba mu ikon fahimta ta daidai mu faɗe ta inda kuskure yake kuma ya hana mu mai kuskure in mun yi kuskure kuma muna roƙon shi don falalar shi Allah ka yafe mana kurakuran da zami alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akram kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم
na'am ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون na'am Allah الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم idan ‘yan uwa ba su manta ba, mun kwana karatunmu ne a shekarar da ta gabata a cikin suratul ƙasar, wanda ina ganin ayar da muka kwana a kanta, fa illam yastajibu laka fa'alam, annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan min Allah, inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Lalle Allah baya shiryar da mutane azzalimai. Wannan aya da muka kwana a kanta, Allah subhanahu wata'ala ne yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah fa in lam yastajibu laka idan wa'annan kafirai ba su ansa maka kiran da kake musu ba daga Allah suna suka jawo ka jawo hankalinsu ka nuna musu gaskiya to idan ba su ansa maka wannan kira da kai musu ba fa'alam ya rasulullah ka tabbata ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum duk abinda kafiran nan suke yi suna bin soye-soyen zuciyarsu ne kafirci baki ɗayan shi sunan shi son zuciya Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullah tunda bibiyar son zuciyarsu suke wa man adallu wane ne yafi makanta waye yafi bacewa mimman ittaba hawahu fiye da wanda ya bi son zuciyar shi bai gaira hudan min Allah ba tare da samun shari'a daga Allah ba. A ce, mutum ya zo ya kama wata hanya wadda wannan hanyar bai san inda za shi ba. Kuma ga wani masani yana ce mai zo mu tafi, zo mu tafi, zo mu tafi, ya bin masanin ya bi wata hanya inda yake so ya bi. Da Allah idan aka ce ana cikiyar wani ɓatacce, ba za ka ce wannan wanda ya bi ɓatattar hanya. Allah subhanahu wa ta'ala ce ya Rasulullah ka kwantar da hankalinka inna Allah haqiqa ubangiji la yahdi al-qawmaz zalimin baya shirye da mutane azzalimai to wannan ita ce ayar da muka kwana akanta Allah subhanahu wa ta'ala ce ya Rasulullah wa laqad wassalna lahum al-qawla haqiqa wa'innan kafiran naka mun sadan musu da maganganun alqur'ani wassalna lahum al-qawla mun sadan musu da maganganun alkur'ani ma'ana mun kawo musu hujjoji daban-daban daban-daban ku faɗi wannan hujja su ƙaryata ku faɗi wannan hujja su ƙaryata ku faɗi wannan hujja su ƙaryata amma fa duk wannan dalilan da misalan da abubuwan da muke kawo musu Allah ya ce muna yin wannan ne la'allahum yatazakkarun watakila za su wa'azu za su gane gaskiya za su gane inda aka nufa alkur'ani ya dunkule ne a cikin abubuwa guda tara. Abubuwan nan guda tara kuma sun shafi kowa. Babu wani mutum a cikin abin nan guda tara wanda zai ce shi bai fahimci ko ɗaya ba. A guda taran duka in baka gane wannan ba, wannan ya jawo ka. In baka fahimci wancan ba, wancan ya fahimtar da kai. Akwai magana halal. Alƙur'ani ya nusantar da mu menene halal. alqur'ani ya nusatar da mu menene haram akwai mukamin abubuwan kyautatawa kitabul uhkimat ayatu abubuwan kyautatawa Allah ya saukar da su da bayanai da misalai da nuna abubuwa wanda zaka gane alqur'ani akwai halal haram mukam akwai kuma mutashabi abubuwa masu kamanni da juna abu ne ya kama da halal kuma yayi kama da haramun in ka ce halal ne kai kuskure in ka ce haram ne kai kuskure akwai shi cikin alkur'ani haka nan kuma akwai bushara in aka dinga bayanin bushara alkur'ani sai ka ji daɗi akwai gargaɗi akwai kissoshi Allah na ba da kissoshi a cikin alkur'ani daban-daban dan me dan a jawo hankalinka zuwa ga fahimtar alkur'ani akwai ko misalai Allah an misali sai da ya buga mana da kuda Allah sai da ya buga mana misali da sauro, Allah sai da ya buga mana misali da gizo-gizo. Don me da Allah ya yi waɗannan abubuwan ne ba don wani abu ba, illa banda mu fahimci gaskiya, mu gane inda hanyar gaskiya take mu bi da Allah ka ba mu bi. Da haka Allah ya buga waɗannan misalai ne baki ɗayansu, ba don wani abu ba, lallahu ya tazakkaron da mutane su wa'azu su gane ayoyin Alƙur'ani su gane abin da Allah ke nufi. kama an tambayi Allah subhanahu wataala cewa to ubangiji suwaye masu asuwa sai ce allazina atainahumul kitaba min qabli sune waɗanda muka ba su littafi min qablihi tun kafin zuwan alqur'ani sune ahlul kitabi yahudawa an ba su at-taura littafin annabi Musa an ba su zabura littafin annabi Dauda kiristoci an ba su injila littafin annabi Isa Allah ya ce to wa'annan wa'anda muke rarrabe mu wannan hukuncin muna musu bayani su ne wa'anda muka ba su littafi kafin zuwan alqur'ani hum bihi yu'minun su ne wanda suke yin imani da wa'annan littattafai wanda muka saukan musu kuma yanzu su ne masu yin imani da littafin alqur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi subhanahu wata'ala na'am وإذا يتلي عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين الله سبحانه وتعالى تشيء القرآن لنا وإذا يتلى عليهم إذا أكرمت مسونا القرآن الله يزوكد القرآن يا كرمت مسدشي يا نونا مسعين القرآن تود أنكرمت ما يهوداوا masu imani da kiristoci wanda suka yi imani da an karanta musu qalu amanna bi sai su ce mun yi imani da wannan alqur'ani innahu alhaqqu min rabbina lalle wannan alqur'anin gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin da mu mun kasance min qablihi tun kafin zuwan alqur'ani muslimina mu masu mi kauya ga Allah ne masu yadda da kadaituwa Allah ne nan Allah subhanahu wata'ala yana magana wasu muhimman mutane daga cikin muhimman Yahudawa da kiristocin da suka musulunta misali mu dauki Abdullahi bin Salami Abdullahi dan Salamin ba Yahude ne bayan ba Yahude ne baban shi ba Yahude ne ko malamin Yahudawa lokacin da mahaifin shi ya wafati sai Yahudawan Madina suka tattaru baki daya banin Nadir banu kainika duk dai kabilan nan guda uku suka taro suka ce to ba wanda ya kamata mu yi mu baya'a mu je jagorance mu sai dan malamin shi ne Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam yana nan shine shugaban a Yahudawa a wajen ilimi akwai wasu malamai irin su ka Abu Billah Ashraf ibn Suriya da sauransu amma shi ne mufti wannan kawai sai Allah ya jefa mai musulunci yanzu ta manzo Allah a musulunci a Madina bayan musulunta manzo Allah ya ce to Abdullahi bin Salame zaka ga mana wasu hujjoji a cikin littafin at-Taura na alamomi na da zuwan littafi na ya Rasulullah ai ga sunan farcif ya dinga dakkowa ya ce ka gana shafi na kaza sura ta kaza Allah ya ce kaza shafi na kaza sura ta kaza Allah ya ce kaza kazan nan kai ake nufi kazan nan littafinka ake nufi kazan nan sahabbanka ake nufi har sai da ya karanta wasu ayoyi da ya karanta wannan ce to wannan ba wanda sai kama da shi sai nuna sai na abu ce shi ake da shi ya karanta ta gaban sai ce ba wanda sai kama da shi sai wannan ya nuna umar ya nuna wata ya nuna usman ya nuna wata ya nuna ali ya ce hamma sahabbanka akwai siffofinsu a cikin attawa Mazala ce to ka je ka gaya mutanen kai ce ya Rasulullah ni ya guri. Ki abin da nake so da kai ya Rasulullah. Ka aika musu ka ce musu kana gayyar su wata matsala ta auku za a tattauna. Shikenan amma idan sun zo ni a koye ni a wani guri. In sun zo ka tambaye su cewa idan na musulunci za su musulunta ka ji abin da za su ci. Aka koye shi bayan an koye shi a wani guri. Kawai sai aka kira Yahudawa. da aka kira Yahuda suka gaisa manzo Allah shi abinda yasa na kira ku wai ina tambayar ku dan Allah kun taba samun sifa ta guda daya a cikin attawa suka ce ai mu taba samun ko daya ba sai ce to da yanzu malamin ku Abdullah bin Salamin zai zo ya ce ya ga siffa ta a cikin attawa kuma ya musulunta za ku musulunta suka ce da gudu mana da kudu shi kuma yana cikin labule kawai sai manzo Allah ce Abdullah bin Salam fito kai masa bayani Abdullah bin Salam ya fito yace to ku sani da ni din nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah to ina ne ja maka wannan sai ce a duba shafi kaza a taura sifar kaza annabi ake nufi kafashe wannan ya tashi ya ce mutumin banza mayaudari wannan ya tashi ce Allah wata ranka ka ci amanan mahaifinka ka ci amanan suka dai Allah wata ranka ta ce jin wannan dan Allah ya haɗe ma Abdullahi bin Salamin damuwa sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce su masu imani su ne wanda idan an karanta imani za su yi imani shi kuma za mu karanta ayar Allah za ka ji inda Allah ya ce su lada biyu ma ake ba su za a ba su ladan Yahudanci ko za a ba su ladan Musulunci haka nan a cikin kiristoci an ce wannan aya ta soka ne kan najashi asfo najashi sarkin habasha wanda najashin nan lokacin da kunci ya yawa a makka sahabbai suna shan wahala sai manzo Allah ya nuna musu yammacin duniya ce ku tafi afirka ka ɗan afirka mun gode ce ku tafi afirka ku je ku tafi ku tsallaka ruwa idan kun tafi za ku je ku iske wani sarki adali amma kirista ne wannan sarkin adali kirista ba a zaluntar mai rauni a wajen shi ku je ku kai ƙara wajen shi ku zauna zai ba ku mafaka har Allah ya sauƙaƙe mana sahabbai suka taho ƙarƙashin jagorancin Ja'far dan Abi Talib suka taho Habasha Ethiopia wannan cikin Afirka da suka da suka zo suka musulmi suka zo suka sauna a wannan ƙasa a najashi ya ba su mafaka tsawon lokaci wannan sai ƙuraishawa suka ji labarin cewa ai su ja'afar sai na usmanu da sai dawo ƙayya ɗayan manzo Allah kusan mutum ashirin suna Ethiopia kawai aka shirya yaudara ai duk ma an musulunta sai suka ji labari suka dawo suka iske matsala ta yawa suka sake koma da wani mutum tamanin da wani abu da tashi yace to kun mana ban kwana kun da suka ce ai inda muka je kasan mu tsanani yayi yawa nan ya ji mana sauki sauki sai ya ware wani yanki yace to wannan filin kasar baki ɗaya na mallaka muku shi ku yi noma ku yi gidajen ku ku yi bukukuwan ku duk abin da za ku yi ba ruwan mu da ku ba za mu cutar da ku ba ku yi ibada ku to ana nan Qurayshawa suka turo kirista ne ba suka turo wakilansu aka zo aka kawo mai kyaututtuka da abubuwa cewa duk waɗannan mutum wajen 80 din nan wani mutum ne ya zo ya ruɗe su ya yaudare su ya raba su da iyayen gidansu ya yi musu kaza da ya maganganu da aka mun zo ka ba mu su mu koma da su gida don mun yi maganin wannan mutum sai najashi ya ce ni ba zan ba ku su yana ji ta bakin saboda adalci aka kira su suka zo suka zauna fada suna jiran najashi suna zaune su ma wakilan ƙuraishiya suka su bayan wakilan ƙuraishiya sun zo najashi na zuwa al'ada fada su kamar irin abin nan da ake a kotu ne da alƙali ya zo a tashi baki ɗaya kuma a sunkuya kamar za a yi rufu su a addinin kiristoci a yi ruku'u ba ibada ba ce kenan su ko a musulunci haramun ne ba a duka ma kowa sai Allah da tashi yana fitowa kowa ya tashi amma musulmi ba su tashi ba sai wannan wakilan ƙarshe suka ce yau mun ƙara samun hujja ana zama shugaban ƙwarar ya tashi gabatar da kai sai ce to ai ranka yace kai kana ma abin nan kai ma ba su yarda da sarautar ka ba dan da aka zo fadar nan kowa ya tashi su ba su tashi ba duk da haka da yana nema ya tunzura da jashi da jashi yake mai da hankali kan shi bayan ya gama bayani sai to mu ba za mu wata magana game da ku ba sai mun tambaye su ya gabatar da sai naji afar dan abi talibin wan sayyidina ali Allah ya tsara mushi yarda da gabatar da shi ga mutane sun zo ga abin da suke nema Ja'far ya dauko bayanin cewa ranka ya dade mutanen nan ɗan uwanmu ne jininmu ne tare muke da su amma muna cikin zama na kaskanci muna cin mushe muna kashe junanmu mai ƙarfi na kwace haƙƙin mara ƙarfi ya dai bayanai shi yasa Allah ya aiko mana da wani annabi wanda ya ce abota mu Allah a daina bautan kumarka a daina shan giya a daina zina a daina caca ya ta bayanai to yana cikin yi sai a ganin ja shi na girmama kai yana girgiza kai shi ma addinin shi ba a bautan gunki addinin shi ba a shan giya addinin shi ba a zina ba a zalunci to ana cikin wannan sai shugaban kwarashi ya ce to ai suna ma zagin annabi isa to sai na jiya shi ya canza fuska sai ce mace afa me za ku faɗa game da ruhi mai tsarki isa ɗan maryamu ashe an zo inda ake so a zo kawai sai sai na ji afar dama an saukar da suratul maryam sai kamo su kurfi kitabul maryam yanzu ta bazai min ahliya makanin shar'iyya ya dinga fata ya dinga fata kawai sai aga da shi ya kawo kuka sai kuka lokacin da ya gama zalika isa ibn maryam qawl haqqi alladhi fihi yamtaru yana kaiwa nan sai da jashi ya sauko daga kan mimbarin shi na sarauta ya zo gaban su ya ja sanda ce to na rantsa muku da ubangijin da ya halicci annabi isa daga jikin maryamu abinda wannan ya faɗa ko kaman bambancin shi da na kirista ko kaman zanen nan babu yanda ya faɗa haka yake halitta da kiristanci ha ya ce to a littafin ku ba ka faɗi mun sufar annabin nan ba ya ce ka ji sufar shi ka yana faɗa sai malaman kiristanci suka kama kuka duk wanda aka faɗa sai ya ga a tafta kaza shafi kaza sura ta kaza an faɗi wannan da ya ce annabin nan mai tsawon hanci ne sai su ga injila an faɗi shi dogo ne ba zan kalala ba ko ba ɗan gajere ba ne sai su gani ga yanda yake cin abinci ga yanda yake tafiya duk da ya faɗi sufan manzo Allah kawai sai fara ta fashe da kuka kiristoci malaman su na yi fada fadan su na yi sarakan su na yi gwamnonin aka kama kuka gidan sai na jashi ya ce wato ku duk kyaututtukan da kuka kawo mun na in ba ku wannan mutane a ce a ba su kayayyakin su wallahi ba zan fada su ba a abada kuma in kun je ku gaya ma annabin nan nayi imani da shi kafin in zo in gani shi nan take da jashi ya musulunta malaman kiristoci suka musulunta fada fada kamar muka ce sufayensu da mazahidansu duk suka musulunta Qurayshawa suka dawo kaskantattu taɓaɓɓu ba su samu abin da suke nema ba. Amma duk da hikima Allah, Najashi ɗin nan bai ga manzon Allah. Ya yi wuta waga farko da ‘ya'yan shi da wata matar shi, da wasu manya-manyan ‘yan fada shi sun hawo kogi, wannan dai kogin maliyar nan, Allah ya ƙaddara ibtila'i dukkan su suka nutse suka shahada. Manzon Allah alaihi salatu wassalam suna yin shahada kawai sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya murmushi ya ce wakilan ɗan uwanmu na jashi ce sun yi shahada suna can sun mutu a cikin ruwa damar duk wanda ya mutu a cikin ruwa shahidi ne dalilin su ne al'ummar manzo Allah ta samu dama duk wanda ya nutse a cikin ruwa albarkacin su shi ma yayi shahada ai kenan daga nan dai yana najashi yana zai zo zai zo sai na ci a farɗar abi talib ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya yi hijira ya tafi madina cewa an samu sauƙin matsala yabon kwana da najashi ya kwaso jama'a suka taho madina lokacin da suka taho madina an yi wani yaƙi daga cikin yaƙoƙi manzo Allah ya ci nasara manzo Allah yana cikin gida ya ɗan yi kwanciyar zafi sai kawai aka ce mai ai gashi a fara ɗan abi ɗalibi daga habasha manzo Allah alaihi salatu wassalam ya fito da ya fito mai rawaya hadisi ma yana so ya ce manzo Allah ya fito Qur'an asraice manzo Allah ya fito to nan ma zaka ji ana ta rigima da masu faɗa da hadisi ya ce ai wai an ce manzo Allah ya do tsarara wai ya fito haihuwa ko shi ke to kai da kawai ya ce to kai wace mahaukaci aka haife ka da Allah ya yanzu mukaddara sarkin Kano sai aka ce sarkin Kano ya yi wani bako amma sarkin Kano ya fito ba rawani ba alkyabba ba babban riga ba irin zabunin nan daga shi yan ciki me hito tsarara sai a ce yau sarki ya fito tsarara to irin shi ne ake nufin manzo Allah irin adan da yake adan da in ya hito zaka ga rana na inuwa cikin adan irin shi ne bai ba saboda sauran ya fito ya kace a farkar a gida shi ne ake nufi kawai ba manzo Allah ya fito ba riga ba wanda wannan ai auka shi ko kai ko kai da kawai haka ai ya kamata a kai ka gidan gwamnati to shi kenan sai na najashi din nan yayi wafati manzo Allah alaihi salatu wassalam yana zaune sai kawai aka ji yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace dan uwan mu adilin sarkin ne yau yayi wafati kuma fito wajen gari ne mai sallah kenan aka fito wajen gari aka yi sau manzo Allah alaihi salatu wassalam yi mana jashi sallah to nan wajen yin sallan nan shi ma ana shan badakala da masu karatun nunar rana kuma ga abin an ma yan ɗariƙa ya fara shigowa cikin shin kai ma idan kana da wani masoyi a wani gari ya mutu ka mai sallah daga abinda malamai magabata suka tafi akai ba za a yi ba wannan khususiyan manzon Allah ce annabi ne kadai ya isa yi wannan dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana zaune cikin sahabbai ma ya ce yanzu nan an tattare mun duniya an aje ta gabana kamar yadda mutum yake ganin kwanan da yake cin abinci don haka shi manzon Allah ana iya mashi haka a tattare mai ya gaggawa ko ina ne amma kai baka isa ba da haka wannan shine hukuncin da yake a rubuce amma yanzu duk abin da za a ijtihadi ne shi malam wani yayi mawana salatu ga'ibi to shi malam wani waye koya malamai dai salaf na gaskiya ba su gudana akan wannan abinda malamai suka gudana in kan wani malami ya mutu a Kano kai kana nan kai mai addu'a za ka iske shi amma kai ta waje sallah ba gawa wannan shiriri ta ci to shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa su wa'annan wa idza yatula alaihim idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani qalu amanna bi sai su ce mun yi imani da wannan ayoyin alqur'ani innahu alhaqqu min rabbina lalle alqur'anin nan gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin hakika mu mun kasance masu miƙa wuya ne min qablihi tun kafin zuwan wannan alqur'ani mun yi imani da Allah na'am أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويبرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون الله سبحانه وتعالى يقول وإنهم wanda suka yi imani guda biyu suka yi imani da littafin da annabawa suka zo da shi kuma suka zo suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce to wa'annan yuqtauna ajrahum marratayn za a ba su za a ba su ladan su sau biyu ladan su sau biyu ga ladan yahudanci ga ladan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai mutane guda uku wanda ranar tashin alkiyama Allah zai ba su lada so biyu na farko dai akwai wanda yayi imani da annabin da ya gabata kuma yayi imani da annabi Muhammad na biyu akwai mutumin bawa wanda bawa ne ya bi mai gidan shi kuma ya bi Allah yayi bauta ya bi mai gidan shi za a ba shi ladan bauta kuma sai ya bi Allah za a bashi ladan ibada na uku shine mutum baiwa mutumin da ya sai baiwa bayan ya sai baiwan nan ya sadaka da ita bayan ya yi sadaka da ita kuma ya yanta ta ya aure ta kaga ga ladan ya yanta ta kuma ga ladan ya aure ta to wa'annan Allah zai ba su lada guda biyu to duk da haka kuma mu ma al'umma manzo Allah Allah bai ba mu haka nan ba mu ma Allah zai ba mu ladan dukkan annabawa ne mun yi imani da su kuma zai ba mu ladan mun yi imani da annabi Muhammad amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna adami wa rusuli to a can dukkan inda nake nema yace kullun amana billahi wa malaikatihi kowa ya imani da al mala'ikun Allah duka ya imani da manzannin Allah duka haka nan idan mutum na cikin al'umman manzon Allah idan ya karanta alkur'ani to fa Allah zai ba shi ladan ya karanta dukkan littattafan annabawa ne 104 idan ka karanta alkur'ani littattafan annabi Adamu na nan ciki na annabi shi suna nan ciki tsohon Ibrahim wa Musa na nan Injila At-Taura Zabura duk abin da kake tunani yana nan ciki da haka Allah ya mana gata ya girmama mu ya darasta mu ya ba mu wannan annabi annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma dukkan ni'ima Allah ya mana da shi Allah ce to masu wannan yukuna ajrahum marratayn za a ba su ladan su ninki biyu bima sabaru saboda hakurin da suka yi nabin Allah subhanahu wataala wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa yadra'una sayyi'a ko za a ingite musu mummunan aiki da suka aikata bil hasana saboda kikkiawan aiki manzo Allah na cewa ittaqillaha ya ibn adam ittaqillaha wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tanwa manzo Allah ce dan adam ka ji tsoron Allah ko ka biye ma mummunan aiki da kyakkyawa sai ya goge wannan mummuna idan dazu kai zunubi to dan kai aikin lada yanzu wannan aikin ladan sai ya je ya kama wannan zunubin sai ya haɗi yanda ka san bera na haɗe maciji na haɗe bera yanda ka san faɗo na haɗe wani abu to haka lada ke haɗe zunubi don haka Allah ce to wa'annan za a ba su ladan su guda biyu ko bayan nan za a ingije musu miyagun ayyukansu da kyawawan ayyukansu wayin ma razaqnahu yunfiqun Allah subhanahu wataala ya ce wayin ma razaqnahu yunfiqun daga cikin abubuwan da aka ciyar da su ai Allah ya azurta su na arziki da shi ne suke ciyarwa dan me in mun kalli najashi din can ya ciyar da dukiya mai yawa a wajen taimakon Allah da taimakon addinin Allah to kuma nan Allah yana gaya mana sufofin masu imani ne mu ma abubuwan da Allah ya ciyar da mu na arziki na wadata mu ma mu yi kokari mu rinka ciyar da su ga bayi dan mu samu ladan mu sosai Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa to tunda yau ranar budewa ce ina ganin ba sai mun cika awa ba budewa ne an bude kowa ya san an bude an dan taba to kuma Allah kai mu gobe kamar yadda muka saba yi din insha Allah za mu ci gaba da yin karatu daga karfe biyar saura zuwa karfe shidda kuma in Allah yadda za mu karatun minti arba'in da biyar zuwa awa ɗaya in akwai tambayoyi a an samu na fatan ma da tambayoyin da karatun su rinka shigewa cikin awa ɗaya cif cif cif domin ya zama ana yin karatun gwargwadon iko kuma har yanzu ayyukan da muka saba yi na alkhairi a yi ƙoƙari a cigaba da yanzu mu yi ƙoƙari a rinƙa yalwata sadaka a rinƙa yalwata sadaka tun lokacin da mutum zai zo karatu to ka rinƙa yin ƙoƙari ya zama lafisin karatunka yin sadaka amma ba ni za a ba tun za ka tawo can ka ɗan gamu da wani almajiri ya ishirin ɗinka ni ka mai sadaka ya hamsin ɗinka mai kama wani wataƙila in an zo ana karatun da ka ɗan kalli wani za ka kula yana ɗan jin azumi ɗan mai kama ya ɗari ya sai ɗan fayar alayar ya sha tun an yi buɗe baki ka ce maka kai ma da ka abin ka faɗaɗa sadaka zama kullum za ka zo karatun nan ka zo karatu kuma ka rinka sadaka abu na biyu kuma akwai tallafin marayu da muka saba yi to tallafin marayun nan da muke yi shi ma yana nan kamar da muka saba yin shi a sati sau biyu ne ko alhamis da litinin shi ma insha Allah za mu ci gaba da yi kuma rabon kayan marayun nan ma kusan na bana alhamdulillah yana nan kusan an fara cin dunin aiki kusan kuɗaɗen da aka tara a wajen karatun riyadu salihin a shekara ɗaya an tara kusan naira dubu ɗari biyar da naira goma naira ashirin haka wannan kuɗi an wajen kusan dubu ɗari hudu an siyo wa marayu kaya mutum ɗari da hamsin namiji an siyo mai yadi mai tsada wanda ba kowane ma matashi zai iya cinye shi ba sai ka ɗinka makaninka kuma in mace ce ko da goye take za a ba ta tarbin atamfa da haka yana nan an shirya in Allah ya kai mu ranar asabar din nan ma inda abubuwa sun kammalu za a iya gayyata kowa da kowa a ce a raba musu bayan nan ko jiya akwai wani dan uwa daga cikin masu karatun Alhaji Baban Gida dan dan Alhaji Umar Yaro jiya ya kawo min turmi 16 turmin atamfa 16 su ma shi ma ce tallafin shi na marayu madadin mahaifin shi Alhaji Umar Yaro da haka suna nan ana ta yi kuma ‘yan uwa na ta kawowa suna ba da kuɗi wasu na ba da tufafi wasu ma sun yi alƙawarin kawo takalma da shawara abubuwa to shi ma ba a hana ba kai kokari kai ma abin da ka samu in ma ba ka da sababbi ko da na ‘ya'yanka ne masu kyau ka ɗinko ka kawo ka ɗebo masu kyau ka kawo a ba da maraya ya je bai samu ɗinkin sallah ba ai gwamma ya samu wata wanda aka ɗan sa ya baya ya tsinka shi ma abu ne mai kyau wannan da haka insha Allah wannan karatu mun bude shi da sunan Allah kuma na fata Allah ya sanya gudun moshi da taimakon shi na mabara shi lafiya Allah ya samu gaba shi lafiya dan alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadakallahu alazim ban sani ba ko akwai tambaya an sa babu kiran salati goma ga annabi